بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمره الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت ترجم الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا أنا مغنى النباوة لكن مغارة مغنى متجيبة مغنى وحي كي mazala sallallahu alaihi wasallama wahayi yakan zo masa ɗaya wahayin mana wani lokacin wahayin zai zo masa to zai ji kaman ƙararrawa ne ya ce wannan shine ya fi tsanani a wajensa idan ya kiyaye mana idan wannan abin ya zo ya wuce shi kenan sai kuma shi kuma ya gaya wa mutane تقول عائشة أنا عائشة أنا شوالك الرأس يوحى إليه في يوم باليوم الشديد البرد wa inna jabinahu la yatafassadu arabat zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin a lokaci mai tsananin sanyi amma idan wahayi ya zo masa to sai kaga duk jikinsa ya keto da gumi eh saboda tsananin abin da yake karba daga Allah da nauyinsa wa ahyana yatinil malaku fa yukallimuni kifahan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi wani lokaci ko malaika ne zai zo kawai ya masa magana shikenan yuwajihul malaku malaikan ne zai fiskashi annabi sallallahu alaihi wasallam ويقرأ الآية فهي كرنت آية فيسمع منه من ظل يجيته ويأخذ كما يحدث آية وتارك واللوكشي يسمع كلام الحق من وراء حجاب بلا واسطة الملك واللوكشي كما من ظل سلم زي جمع كان الله دي تبايا حجاب زكاة فدع الله أما باب واسطة روني ملائكة saboda haka abubuwan da suke zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama kusan akwai wanda mala'ika yake kawowa akwai kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama kamar hadisai akwai hadisul qudusi hadisul qudusi hadisi ne wanda Allah ne ya bawa annabi kai tsaye babu malaika tsakanin to shi ba a ce masa aya aya qur'ani ita malaika yake kawo amma hadisul qudusi shi ko tsakanin Allah da annabi ne to sai sauran hadisai su kuma akwai hadisu hadisu sifati ma hadisi na sifofin Allah wannan su waɗannan wasu ma ko tawili ba a musu sai ce ta murru kama ja'a kamar yadda hadisin ya zo a bacci kawai ya wuce ma'ana in aka ce za a shiga to wani wanda yake mai raunin imani sai ya wahala ma'ana sai hadisin sai ka ga in ka ce za ka fassara ta yadda yake zahirinsa to sai sai mutum ya ga ya rasa to ya to ina tauhidi to saboda ka irin wannan in ya zo wuce kawai baka sani ba ya fi maka sauki to shine to sai hadisi kuma na annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ake ce masa hadisun nabawi shi kuma daga annabi ne kai tsaye shi yake faɗin hadisi ya karanta mutane su ji shi kenan a ɗauka a ɗauka a wajensa wa ta san ya ti jibrilu na surati insanin ko ya laƙinu wani ayata wani lokaci kuma jibrilu zai zo ma a surar mutum ma jibrilu ya zo kawai hawan mutum kamar yadda ya zo har ya yi wa annabi tambayoyi a hadisin sai na umaru din nan kaga jibrilu ne aka hango shi yana zuwa ma iz ala alaina rajulun shadidu bayadi siyabi دليل سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبته إلى ركبته ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام kaga wannan hadisin ai jibril ne yazo kowa ma yana hangesa kowa ma yana kallon sa tunda sai na wani yana kwatanta shi sai wani mutum ne muka ga ya taho gashi nan mai baki irin gashi gashinsa baki irin mai kyakkyawar sifa kuma yana da kaya mai kyau to da ya zo bai ce komai ba har ya iso ya wajen manzo Allah sallama da ya zo ya kawo gwiwar sai ya tokare da gwiwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hannayensa ya dora akan cinyoyin manzo Allah sallama sai ya ce masa ya Muhammadu ba ni labari menene musulunci kaga wannan hadisin da haka aka yi ne sai da aka gama ya tafi annabi yake cewa Umaru ya Umaru ta zai mani sa'ilu ka san wanda yazo yana tambayan nan Umaru ya ce Allah wa rasuluhu alamu Allah da annabi sane suka sani sai ce Jibrilu a taku yi alimu ku dina Jibrilu ne yazo ya koya muku addinin ku to kaga wannan kan Jibrilu ya zo da suran mutumin da kowa ma yana ganin sa sai dai ba san waye ba to wahayi yana zuwa annabi da irin haka mutum mala'ikan ya zo gashi nan mutum ne sosai a ganci kuma ya kawo wahayi kullu hadhihi anwa'un min alwahyi duk wannan dangogi ne na wahayi da ake kawo wa annabawa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam a kawo jibril 26 alfa marrat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shekara 23 da aka yi jibril ya zo wa annabi sau dubu 26 sau dubu 26 jibril ya kafa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo wahayi da aisha kawai ya zo a aike ke zo ya gaisa da ya gaisa annabi ko manzo Allah ya rashin lafiya jibril ya zo masa gaisuwa irin waɗannan dai ya zo wa annabi sau dubu ishirin da shida ta'lamun al-farqa bainahu wa bain ghayrihi anan ne zaka gane bambanci tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wani a cikin annabawa a bayanan Musa a taho sita marratin faqat annabi Musa sau shida kawai jibril ya taba zuwa wajensa وهو من أجل المرسل مقاما هم أنسان أنه موسى daga cikin manyan annabawa manzannin ma manyan su a matsayi inda shine Allah ya ce yayi magana da shi magana wa kallama Allah Musa taklima sita marratin to shi da yazo masa wa hadha 26000 alfan manzo Allah kuma gashi an zo masa sau 26000 sitatu alafin wa 20 alfan fi muddati 23 sanatan a cikin shekara 23 jibril ya sauka wajen manzo Allah sallama sau dubu ishirin da shida. Haza kana jaruhu faƙat wannan shi ma'ana jibril da ya zama makocin annabi ne kawai sallallahu alaihi wasallam. Wa kazalika wahayna ilayka Allah ya ce to haka nayi maka wahayi ya rasulullah sallama ya muhammad ruhan min amrina Allah ya ce nayi maka wahayi ruhan nan ma'ana qur'anan eh an ambaci qur'ani da ruhu anan eh Qur'anin nan nayo masa maka wahayinsa sumiyal Qur'anu ar-ruha abinda yasa aka cewa Qur'ani ruhi li'anna al-quluba tahaya bihi zukatan mutane suna rayuwa da Qur'ani ne idan aka karanta wa mutum Qur'ani duk wanda yake karanta Qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu'mini da yake karanta Qur'ani da mu'mini da baya karanta Qur'ani bambancin su kaman mai rai da matace eh wanda yake karanta Qur'ani dan to mai rai ne shi kullum zuciyar sa a raye take wanda baya karatu shi kuma zuciyar ta mutu ma'ana mutane suke ganin sa yana tafiya amma kamar gawa mala'iku suke hanjiyar sa saboda rashin karanta Qur'ani shi Qur'ani ko ba za ka samu ka karanta ba ka nemi kaset na wanda ya karanta Qur'ani ka dinga ji shikenan kana ji ma ka karanta eh amma dai ba karatu ba sauraro ba komai gaskiya ba daji min amrina Allah ya yana da cikin lamarin mu da muke wahayinsa Allah zinu ihi ilaika wanda nake maka wahayinsa ma kunta tarzimal kitabu kafin a fara saukar da Qur'ani ne ya Rasulullahi kafin wahayi ya zo maka baka san mal kitabu menene Qur'anin ba domin a lokacin ba kawo shi ba ma kana ya fatul Qur'ana manzo da sallama da bai haddace Qur'anin ba ai ba kawo shi ba sai da kawo shi sannan ya haddace ma hafizahu illa bil wahyi bai haddace Qur'ani ba bai kiyaye shi ba sai da aka yi wahayinsa wanda aka kawo manzo Allah sallama ya rike ya haddace da haka alqur'ani ya sauka gaba daya wala imanu a lokacin babu shari'a kafin a aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shari'a ba saukar da imani ba ma shine shari'a ne atarayu shari'u babu su ma kana ya alamu shara'i alqur'ani qabla alwahyi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kafin a yi masa wahayi bai sa babu shari'ar qur'ani bai bai santa ba tunda ba kawo ta ba laysa imanu ala zahirihi ba wai imanin ake nufi a nan ba ba wai babu imani ba akwai imani imani ka haka wanda suke da imani kafin domin ba lokacin da Allah zai bari ba mai imani a duniya za duniya ba za ta iya zama ba inda aka ce duk duniya ko mutum ɗaya wanda zai kaɗe ta Allah babu shi to duniya za ta rushe to je za ko da wani annabi ya tafi an samu zaman fatra ma'ana wani annabi ya tafi kafin wani annabi ya zo abin zai tar raguwa ya yi targuwa masu imani amma sai an rage annabi kafin ya zo sallallahu alaihi wasallama sai da ya samu wasu wanda suke kan addinin annabi isa daidai su suna kan tafiya kan addinin annabi isa daidai sai da ya samu kuma kamar mutum hudu to su suna nan to a dalilin su ne Allah ya kiyaye duniya kar ta rushe to saboda haka wannan imani inda ba za a ce babu imani a lokacin ba ba shari'a ne eh shari'ar Qur'ani babu ita amma imanu billahi dukkan imani da Allah ya fa kullu nabiyyin wa rasiya ma huwa yuladu maftuhan alayhi duk annabi ai akan imani yake zuwa balle ma shi annabi kafin a haife shi ma matsayin manyan waliyai din nan da ake jawo wani waliyi ne babba ko kudubi ne ko gausi da sauransu to wannan matsayin aka haifan annabi akai kowane annabi ya ka haife shi a lokacin da za ka kwatanta shi da a kaga a lokacin bai zama annabi ba tukuna tun da dama annabi ba ya zama annabi sai ya girma wani yawancin su sai sun kai shekara arba'in ma eh mutum biyu ne kawai wanda aka ba su annabta ba su kai arba'in ba da annabi isa da annabi haya annabi isa shi aka ba shi annabta kafin ya kai shekara talatin shi kuma annabi haya an ba shi annabta bai fi ma shekara biyu ko uku ba domin shi ne wata na wasu masabiya to su kaɗai ne amma sauran kowa sai ya kai shekara arba'in sannan ya ba shi annabta to kafin wannan lokacin kafin ya zama annabin to zuwansa duniya ma kafin ya zo ma da za ka auna shi da dukkan wani waliyi a duniya wanda ba annabi ba za ka samu ya ɗara waliyan ya wuce su to saboda kaga kowane annabi dama zai zo ne da matsayinsa da girmansa awwalu qadamin lin nabiyyi huwa al-iman farkon matsayi ga annabi shine imani kowane annabi dama da imani yake zuwa la yamurru alayhi kufrun aslan babu annabin Allah da za a ce ya taɓa shiga matsayin da babu imani babu wannan kowane annabi kafin a haife shi ma a cikin imanin sa yake akan matsayi yake sai da in ya girma a ƙara masa ya zama annabi idan al-imanu huna famu shara'i ba sai wala al-imanu da Allah yake nufi anan a fahimtar shari'a ne babu a lokacin tunda ba aiko annabi ba ba littafin ba qur'ani to a lokacin kaga babu shari'a babu ayi kaza a bar kaza ayi kaza a bar kaza shine babu kama ya samma barul amali imanan kamar yadda ake ambaton wasu ayyuka Allah yakan ambace wasu ayyuka sai ce musu imani alhali kuma aiki mai kyau ake nufi ina misali kamar wannan aya da Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudiya imanakum Allah bai kasance zai tozartar da aikin ku ba imanakum ba imani yake nufi ba a sallolin ku eh sallar da aka fiskanta lokacin da aka dawo Madina Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama a dinga kallon Kudus Baitul Maqdis ana sallah sai da aka yi wata goma sha bakwai ko sha shida ko sha bakwai ko sha biyar eh tsakanin dai bana ko wata goma sha biyar ko wata sha shida ko wata sha bakwai akan maganganu aka yi dai ana fuskantar Baitul Maqdis ne to sai Allah ya ce ana cikin sallah ma Allah ya ce juya a dawo a kalli Kaaba to da aka dawo sai mu'minai suka yi ta tunanin to yanzu da ana kallon kibla Ka'aba ana sallah kafin a dawo Madina. An dawo Madina ba dare ba Allah ya ce a juya a kalli Baitul Maqdis. To yanzu kuma gashi an dawo an ce a sake komawa kalli Kaaba. To yanzu mutanen da suka rasu kafin a dawo wa Kaaba ya sallar su take. Dan Allah cewa ma kana lawo da ya imanaku. Allah ba zai tauza sallar ta ku ba. Duk wanda ya sallar duk inda aka fuskanta ai shi abin da ake bukata Allah ya ce kai kai shine kawai. Eh ai kabar ma Allah ne ya yarda a fuskance ta. to in Allah inda annabi yana yana nan kafin annabi ya tafi Allah ya ce an daina fuskantar Kaaba to inda Allah ya gaya wa annabi fatan za a koma eh ai Kaaba ma ba wai dakin Allah Allah yana ciki bane a'a kawai dakin yana da daraja Allah ya zabe shi shine alƙiblar musulmi saboda ka duk wanda zai yi sallah zai yi ibada ya kalli wannan daki in ya kalli dakin Allah zai karbi ibada ba wai yin sallah ta dakin ko kuma ɗakin ne yake yake karban addu'ar ba a ɗaki baya komai ɗaki ai wani ne ya hada shi ba annabi ibrahim ne ya gina shi ba mala'iku suka fara gina annabi adam ya gina haka da yana gina har annabi ibrahim ya zo ya gina har kure tawa har yanzu kan ma wanda ginin yanzu ma wanda ya rige yanzu kan na wannan ne sarkin barnan nan hajjaju shi ya gina ɗakin kaba na ƙarshe yanzu wannan ginin nasa ne hajjaju ibn yusuf shi ya gina a ƙarshe a sakafi shi ne ya gina kaba yanzu ba sake ginawa ba to kaga wannan ba wai ɗakin ne zai karbi addu'ar ka ba ba ɗakin ne zai karbi ibadar ka ba ɗaki ba shi da komai yadda kake bawan Allah shi ma bawan Allah ba da komai a Allah ne yake karba na'am Allah ya zaɓi wajen ya ce ya mai da shi fiska tunda ya zama fiska Mm.
in ka kalle shi ka fuskance shi to Allah kuma zai kalle ka ya karbi ibadarka Mm.
shi ne kawai ma- ma'anan ka fuskantan ka ba ni na'am to shi ne saboda haka sai Allah ya ce a ai sallar ku tana nan Mm.
duk inda inda inda Allah ya yi umarni ne misali lokacin da Allah ya ce a kalli baitul maqdis da wani zai tawa ya ce ya za a yi ana kallon Ka'aba babbar kibla kuma a bari a koma can ya ce shi ba zai koma can to za a karbi sallar ba za a karbi sallar ba saboda ya ibin umarni sai Allah abin da yake bukata ko da yaushe in yayi umarni a bi umarni ma kana da wali ya sirri diya imana ku to kaga imana kuma dan ba imani ake nufi ba a sallah ake nufi sallah da kuka yi kuka kalli baitul maqdis kuka yi ita ma tana nan a kalli safi ba ba ba ta ba abin da ya same ta ai salata kuma ila baitul maqdis sallah da kuka yi zuwa baitul maqdis tana nan Allah ya ce walakin ja'alnahu nuran na mai Allah ce na mai da wannan wahayi ko wannan qur'ani na yi shi nuran haske ne wannan hasken in an ce nuru hasken da ba a gani in an ce biya'u ko dawu hasken da ake gani hasken da idonka zai gani ana ce masa biya'u ko a ce masa dawu shi kuma hasken da baka gani shi kuma shine nuru shi yasa imani ake ce masa haske saboda ba a ganin sa shi yasa ilimi ake ce masa haske ba a ganin sa shi yasa hankali ake ce masa haske ba a ganin sa wajen duk ba a ganin su eh mako suna nan kowanne ne yana nan kuma yana shiryarwa saboda ka shi hasken da ba a gani shine mai shiryarwa kullum shi yasa hankali tunda ba a ganin sa yake shirye da dan adam sai ka- ake samun bambanci tsakanin wanda yake da hankali da wanda bai da shi mai hankali sai kaga yana da hankali yana ta nuna masa abin da ya kamata ya yi kuma sai ya dinga yin daidai saboda ha- ha- wannan hankalin haske ne koyayye wanda yake wa mutum yake wa mutum mutum jagoranci idan ko ba hankali to babu wannan hasken saboda haka yanzu shi a duhu yake kawai komai ma zai iya fadawa to sai sai idan hankali ya tafi sai mutum ya zama sai ya kasa dabba ma ba san ma abin da yake yi ba to haka shi ma imani in akwai imani akwai haske saboda haka duk abin da zai jawo maka matsala ba za ka yadda ba saboda imani nan ba za ka yadda ka samu matsala tsakaninka da ubangiji ka ba wanda ya halice ka to haka kuma ilimi in akwai ilimi ilimi yayi sa'a ya haɗu da imani shi ilimi sharadi sai ya haɗu da imani ai akwai masu ilimi wanda ba su da imani eh duk masu kere-kere na ai masu ilimi ne eh ilimi ne ya samu har suke kere-kere amma wasu daga cikin ba musulmi ba ne to wanda ba musulmi ba ka ce eh, i- ilimin nasa kuma za ka ce ilimin sa bai da amfani ba in ba shi da amfani yaushe za su kera mana abubuwan da muke amfani da su ilimin yana da amfani shi din ne mara amfani shi mai ilimi duwa tunda ilimin sa ba imani to ba shi da amfani a wajen mu amma shi ya amfani da tunda ya rayu har yayi wani abu wanda duniya za ta yabe shi to shi iya eh, ima- ba ba imani saboda haka shi ilimi da hankali yake da shi dukkan kafiri yana da ilimi yana da irin nasa hankali to amma in ya aikata wani aiki zai ka ce "Ha, wannan mutum ne ma ya yi shi kuwa saboda ba imani imani ko shine babban jagora shi ko musulmi da Allah ya taimake shi sai Allah ya ba shi ya fara ba shi imanin ma eh imani shi ke jagorancin ilimin musulmi ilimin musulmi ko shi yake jagorancin ah, hankalin musulmi saboda haka shi hankali a baya yake imani yana gaba iliminka yana bin imaninka domin in ba don ili- ili- eh, ilimi zai bi imani ba to da wani abu dan adam ba zai iya yin sa ba in an ce masa yi to hanka in hankali ne zai auna da shi to abubuwa da yawa hankali bai san su ba baya so eh kamar yadda malamai suke misali suka ce da Allah ya tar'anta ya ce in za a yi sallah ya yi lazina amanu idza qumtum ila salati famtilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni Allah ya ce duk wanda zai sallah gabobin da ake gani na ya wanke su zai wanke hannu iya gwiwa zai wanke fiska kuma zai wanke hannayen ma gaba ɗayan su saboda ba kowa ne yake sa riga ta rufe har har ƙarshen hannu ba yawanci wani ha- riga sama sama da gwiwan hannu take to aka ce a wanke wannan ne tunda yana waje kuma a shafa kai ba kowa ne yake ɗora wani abu a kansa ba ai. ko hula ko rawani ko wani abu a yawanci mutane suna tafiya haka kawai ba za ka iya tafiya ba ba hula ba komai ba wanda zai ce maka me yasa to haka kuma Allah ya ce to a wanke kafa to sannan kaga kafa ita ma za ta iya taka ko ina sai hankali ya ce gaskiya wannan yayi daidai ai dama kura tana taba inda inda ba tufa ne to kuma waɗannan gurare su ne ba tufa fiskar ka babu tufa bayan da za kana rajiya kana rufe fiska to kaga kura za ta iya tabawa sai hankali shi wannan yayi daidai in an wanke fiska kaga ai kurar ta tafi kanka tunda kana tafiya ba hula ai akwai kura zai taba kan nan ma an shafa kan kurar ta tafi nan ma dai hankali ya yadda kunnen ka ka shafa shi nan ma kurar ta tafi nan ma dai hankali ya yadda hannun tunda ba kowa ne yake sa riga har ta zo har wuyan hannu ba to kaga yawanci hannayen mutane suna waje to nan ma dai ƙura tana taba hannun nan ma dai hankali shi a wannan yayi daidai kafa ita take takawa in an cire takalmi za ta iya takawa haka aka ce a wanke ta nan ma hankali shi yayi yayi masa sosai to da aka yi haka sai shari'a sai ta shigo da shari'a sai ta shigo sai ta ce to ita bayan wannan na hankali tana da nasa ita kuma natan kuma ana ce masa dala'ilu shari'a dalilai na shari'a me yasa aka ce kaza akwai masu wannan fanni su binciken su gaba daya da Allah ya ce ka yarda don me menene dalilin da yasa aka ce ka yarda sai a je a yi ta bincike a gane me hikimar alwala da Allah ya ce a yi sallan ma gashi bai magana da Allah ba ko ba a tambayan Allah don me amma da ka dan adam sai ya zauna ya ta tunani wai me yasa ne Allah ya ce a yi sallah sallan nan kan mai take karawa mai take hanawa duka a yi wannan bincike da lalu shari'a sunan wannan fanni to da lalu shari'a da ya zo shi da ilimi yake aiki da ya zo ya samu an yaro lashi ma ya ce a yayi kyau tsafta ne tsafta kuma tana da kyau shi wancan maga shi hankali abin da ya sani maganin ciwo ne in kana tafiya ba ka wanke komai kwayoyin ciwo za su shiga maka cututtuka za su shiga za ka yi rashin lafiya iya abin da hankali ya sani ilimi kuma shi kuma da ya zo sai ya ce tsafta in kai arola ka yi tsafta tsafta kuma daidai ne in kai tsafta ai yafi wanda bai da tsafta ko a gani ma to sai duk suka kare su anan to sai imani ya zo a baya sai shi to ni kuma zan saba muku a wani wajen sai da aka yi arolan an gama gabobin ma gaba ɗaya ba su bushe ba ga ruwa yana ɗiga a ko ina duk inda ka wanke kawai sai kai tusa ina arolan babu shi domin da ba rola yanzu ya za a yi kuma ruwa ya kare kuma ba za ka yi sallah ba kuma za ka yi sallah to ya za ka yi sallah kuma ba a rola ba kai saka yi sallah ba sai shari'a ta ce to tunda baka samu ruwa ba ga ƙasa kusa da kai ka buga ƙasar sai ka shafa a fiska hankali ta ka gabar na kuma mun ce a wanke a cire dotti sannan a wanke kuma yana jan shi ma an ɗauko an kwabo an ɗauko wani dottin ma da babu shi kwata-kwata an zo an yaba wa fiskar. To kaga nan hankali bai san wannan ba kwata-kwata. Ilimi ya ce na san wannan amma sai dai ba tsafta. Ilimi kenan. Ya san wannan eh lalle ilman shi akwai shi amma kuwa ba tsafta. Imani ya ce kai kai kam kai kai kanka kai kake bawa kanka lafiya? kai kake ba wa kanka rashin lafiya ba kai ba ne to ka bi abin da wanda ya yi ka yake maka ba ruwanka in kana tunanin ɗaukan ƙasa ka yaɓa wa fiskar ka shine zai kawo rashin lafiya in ya so ka zauna karka sa karka taba karka taba ƙasar ma kullum ka zama kai kam a cikin tsafta in za ka fita nan da nan cikin mota kana da hali in ka dawo ka shiga gidanka ba inda kura za ta ganka in Allah ya ga dama ba za ka yi rashin lafiya ba to saboda ka rike wannan imani ya ce ba ruwanka Allah ne ya ce a kawo a yaba a yaba ne Allah ya fi ka sanin me ya kamata ya cutar da kai me ya kamata ba zai cutar da kai ba wannan abin da za ka ɗauka ka yaba din ba shine mai cutarwa ba a ai da izini ne duk abin da aka yi masa izini baya cutarwa shikenan sai sai imani sai ce to saboda haka yanzu ba maganar cuta imani ya yarda yanzu ka samu za ka yi aikinka na shari'a za ka yi aikinka na shari'a kuma aikin komai zai yarda da shi imani sai ya yarda da shi to kaga imani shine jagora haka tun farko in ka jagorantar da imani ka kafuta duk abin da aka ce maka kayi a shari'ance to ba ruwanka da tambayar me yasa Allah ya ce a yi Allah ya ka ce ba kai ba yawa Allah da ya yi ka ya fi ka sanin amfanin jikinka saboda kai ba za ka ce ai ni yanzu in na taba kaza zan cutu da ka yi magana da Allah ne to wani a cikin wannan abin yake rayuwa kuma ya fi ka lafiya wannan na Allah ne Allah sai ya sa wasu mutane a wani ƙauye, a wani wani waje wani lungu, sai ka je ka samu da su da dabbobin su gaba ɗaya waje ɗaya suke shan ruwa. Dabbobin su shiga cikin wannan ruwan su yi fitsari su yi kashi, kuma ga ƙasa ga ƙura ga dotti, kuma suna suna shan ruwan kuma suna raye, ba sa rashin lafiya. To wani da zai taso a wani waje ya je shan ya sha wannan ruwan sai ya sai ya saboda me saboda kuma can Allah tun da ba samu wani ruwa ba Allah ya yi wannan ruwan mai lafiya ne. Akwai mutane da suka taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce su kuma kasar su garin su ba abin da yake da musu ciwon ciki. Kowa yana da ciwon ciki a garin. Annabi ya ce abin mamaki maganin ku yana garin ku kuma kuna kuna kukan ciwo. Yace ai ai garin naku duk wanda ya jika kasar garin iya shaya warke ba ba magana ciwon ciwon ciki. Sai gari ya dawo duk wanda ya dauki kasar gari in ka in je ka jiga ta ruwa ka ta ka warke to kaga wannan imani ne tunda annabi ne ya faɗa ai Allah annabi ya Allah ya ce abin da annabi ya faɗa na sani kuma ya tsare hawa in wa ila wahayi yuha to shine to saboda haka imani shine jagora Allah ya ce to na mai da wannan littafi ya zama haske na hadibihi man nata'u Allah ya ina shirya da wannan naga dama da wannan Qur'ani min ibadina in bayina a cikin bayina wanda nake sai shari'a da an karanta masa qur'ani sai shari'a ta zo wanda kuma Allah baya sai shari'a duk karatu bayan da ake masa shi gara masa ma buga masa goge sai fahimta domin qur'ani baya jin komai qur'ani ko baya jin kansa na farko baya ji yare abin da qur'ani yake fara baya ji ko qur'ani baya jin kansa to kaga wannan qur'ani ba shi da amfani a wajen sa shi kawai da wani ba ka kada masa wanda kawai ransa zai ji ya ji daɗi ma da ya fi masa saboda ba a shirya masa shirya ba amma da an shirya masa shirya sai ya shiryu min ibadina wa innaka ya rasulullah sallallahu alaihi kai inna la tahdi wallahi kana shiryarwa tarqubul wahyi kana kiran mutane da wahayin nan da Allah ya aika maka ila sirati kana kiran mutane zuwa ga barki da sakiyi malaiki anan ina rasul sallallahu alaihi wasallam ya hadi bil wahyi ila sirati sakiyi annabi yana shiryar da mutane da wahayin da aka aike shi zuwa gare shi zuwa ga hanya madaidaiciya menene hanyar allazi huwa dinul islam idan ya dinin musulunci annabi yana kira zuwa ga mutane a zo a shiga dinin musulunci kuma da kiran annabi ake shiga to wata aya kuma zaka je ka samu Allah yana cewa innaka la tahdi man ahbabta kai ma ya rasulullahi ba za ka jira da wanda kake so ba ko innaka la tahdi man kira da musulmi nan kuma Allah ya zaka shirya kaga wacce Allah ya ba za ka shirya da wanda kake so ba nan kuma Allah ya zaka shirya zuwa ga hanya madaidaiciya da ayoyi ba su saba da juna ba. Kudu lakum na ce, Muhammadu Muhammada ne? Muhammadu Sagiru Bashar min Quraish min bani Hashim yuhibbu ma yuhibbu banu Hashim. Hadha la yahdi man hafa. Wala yahdi Abu Talib. Wa Muhammadu Kabir alladhi huwa khalifatu Allah tabaraka wa ta'ala kullu ma ahabba ahabbahu Allah wa hadha yahdi man yashaa ila siratil mustaqim. Muhammadu iri biyu ne. Akwai Muhammadu Karami. Shi wannan mutum ne. Qurayshawa ne suka haife shi. bani hakim ne a cikin dangin su ya fita abinda banu hakim suke so shi ma shi yake so kamar yadda aka san kada to shi wannan muhammadu ba zai shirya da wanda yake so ba da zai shirya da wanda yake so da abu dalibi ya shirya ya zauna gaban abu dalibi kusan shekara hamsin abu dalibi yana kula da komai din sa yana so ko abu dalibi ya musulunta ko abu dalibi ya musulunta ba da kaga ba zai iya shirya da abu dalibi ba saboda ba zai shirya da wanda yake so ba to shi ne wannan shi ko babban Muhammadun kuma duk ɗaya ne ba. Ba ba wai da malamin bane. Wannan Muhammadun shi ne wannan Muhammadun. Da wannan Muhammadun wanda ba zai shiryar ba saboda shi jiki ne. To idan ka dawo bangaren jiki shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu ne. Wannan jiki ne na irin na jikin mutane. Sai za ake ganin sai yana cin abinci yana da ruwa yana da iyalai yana da komai yana yana so yana yi. Wannan bangare ɗaya. Ɗaya kuma Muhammadu ne amma khalifan Allah ne kawai. To shi wannan Muhammadu khalifan Allah shi kuma shi ba ruwansa da ko wane ya haife ni na haifi wane wane dan uwana babu wannan a shi inda Allah yake son yake zafa in al inda Allah ya nufa yake masa can za ka yi magana ta kare to shi wannan shi kuma yana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidai to wanda saboda haka shi wannan babban shi in yayi magana sai a shirya shi kuma wancan in yana so sai ta kokari yana ta addu'a in Allah ya ga dama a shirya in bai ga dama ba za a shirya ba to a kana kira da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya siratul lahi hanyar Allah ita ce madaidaiciyar Allah hanya hanya madaidaiciya a nuna maka hanyar Allah in ka bi da ka huta eh duk hanyar da aka bi in ba ta Allah ba aikin mene saboda dole za a fatta kuma za a koma ga Allah allazi wannan Allah dai lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wanda yake da sammai da kasai din nan hanyar sa ita ce hanya madaidaiciya ala aka yake ila la yasiru umuru ai Allah ma komai ma wajen sa zai koma saboda haka tun a duniya kai kokari ka kama hanyar Allah kai kokari ka shirya da Allah kai kokari Allah ya san da kai a cewa kai nasa ne shikenan ka huta in ka koma ma dama wajen sa ake komawa in ka zama nasa daga nan to daga nan zai fara yabon ka daga duniya sai ya hada ka cikin masoyansa sai ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun masoya Allah ba su da tsoro ba su da baki ciki shine bayin Allah waliye suka ce idan ka so Allah komai sai ya in in ka ji tsoron Allah komai sai ya ji tsoron ka komai duk abin da ka sani wanda Allah ya halitta in dai kana ji tsoron Allah wannan abun tsoron kai ke shi yasa a zamanin da zaka ji wani waliyi jokin sama zaki ne inda za ka yake kashe mutane suna shi kuma za ka yanke hawa wani za ka ji a ce maka bulalar da yake riƙewa maciji ne inda maciji yake shirin da mutane mace maciji yake riƙewa amma ko maciji ba ya cutarwa saboda mai ya fuskanci Allah saboda haka yanzu halitta a baya ta take ba gabar ba gabar to tunda yanzu ya share halitta ya mai da baya Allah ne a gabansa to dole halitta ita kuma dole ta rusu dole ka bi shi to idan shi ne wanda ya ji tsoron Allah komai sai ya ji tsoron sa in ko mutum ya kasa tsoron Allah nan ko sai ya ji tsoron komai inda mutum baya tsoron Allah ko dan ƙara wani abu kai sai ƙara zana eh saboda ai gaba da lamarin wani halitta kake ita sai a gaban ka saboda ka in ta firgita ka za ka firgita in ta razana ka za ka razana in ta tsorata ka za ka tsorata a saboda ka idan mutum bai tsoron Allah ba to komai ma zai ji tsoron komai eh ne suke kisar wani wali wanda yana zuwa gari lokaci lokaci ya koma jeji yana ibada to sai wani matashi yace yana sai bi shi shi ma yana sai ya koya masa ibada sai ce ba za ka iya ba yace zan iya sai don tafi shike suka tafi da suka tafi suka bar gari suka tafi suka shiga jeji sai suka je yana sai ya koya masa ya daidaita halittar Allah halittar Allah ba mai shudarwa ba mai amfanarwa ya gane Allah ne mai amfanarwa Allah ne kuma in aka sa maka yake je ta saba maka yake shudarwa to shikenan suna tafiya suna tafiya suka je wajen wani kori wani kafi wani kogi wani kogi ne aka sai an tsallaka kogin idan aka tsallaka kogin to kafin sun tsallaka kogi kenan sai suka samu wata yarinya ta zo ta yi wanki ta yi wanka kawai ta ta daura mana ta yi iya surar ta iya jikin ta iya daura ta kawai ta kudu ce sai ta zo ta kwanta tana rera waka duke na sai wannan waliyi sai ya kira wannan yaron ya ce to za ka fara ganin abubuwan mamakin Allah saboda ka bari mu zo in nuna maka wani abun mamakin Allah sai ya zo wajen yarinya tana kwance tana waka kamar ba ta damu da su ba sai ya tsuguna sai ya kama yana tafa jikinta da ce kaji halittar Allah kaji wata irin halitta zo ka ji yaro shi ma zai ci tafa ta sai shi da mu tafi sai suka tafi da suka tafi bayan sun wuce wannan yarinya sun tafi kai suka yi tsafafafin maciji shi kuma ya zo ya yi gammo gammo gammo ya ɗauki kansa ya ɗora a sama sai waliyi ya zo ya tsuguna yana tawa ya kaji wani laushi ba irin wancan ba kaji wani irin laushi a nan na Allah ba irin wancan laushin na Allah ba wancan ma na Allah ne wannan ma na Allah ne amma akwai bambanci zo ka ji wani bambanci wannan da wannan yaro ya ce a ya da ka shafa wancan me ya same ka balle ka shafa wannan wani abu zai same ka ya ce a ci gaban da nan ya ce to kariya kake yi kai ba na Allah bane kai fasiki ne can din ma abin da kake tunani daban kenan ba Allah bane in Allah kake tunani a can din kan me waye aje wannan abin da ka tarar Allah ne nan kuma wa yaje wannan Allah ne to saboda ka tunda kai fasiki ne kai mutumin banza ne kai abin da ranka yake so shi kadai kake yi to ka tafi ba za ba za mu tafi da kai ba ya kore ya tafi shi na wani ya tafi inda yake ibada sa wannan yaron ya tafi sai je ya gamu da kura kura sai ta biyo shi gudu yake ita ma gudu take sai ya tafi wajen ya nufi inda waliyi yake yana gudu kura tana gudu yana gudu kura tana gudu har ya zo wajen waliyi ya bayi don aka taimake ni kiyaye ni kura za ta cinye ni ya ce ba ga aikin ba san ba me kura da kura da tinkiya daban-daban ne ya ce ga irin ta nan ka kasa jin tsoron Allah ne yasa Allah yake haɗa ka da abun banza ka ji tsoronsa me kura kura bin tsoro ne me kura me kura take da shi da kura da tinkiya daban-daban ne? Saboda ka yin za ka tsaya ka nemi Allah ka tsaya. Shike nan sai yaro shi ma sai Allah ya kawo masa imani. Shike nan sai hankalinsa ya tsaya. Ya ce kama kurar ka kawo min ita. Ya kama kura ya kawo. Ya ce ta shafa ta, ya shafa ta, ya sallame ta, ya sallame ta ya ce to daga yanzu ka zama Allah. Kar ka sake tunanin Allah yana da bambanci. Ba wani Allah da wani bambanci. duk abin da kake gani ka sani kowanne ne a wajen Allah ɗaya ne na da in ka samu haka kai ba ka huta alayyar na tasiru umur al'amura suna komawa ga Allah ta jiyo da kodin mufassiru mai tafsiri yana cewa shine sabi ya ce ita raka mushafin an samu inda qur'ani ya gone walam ta tariq hadhihi al-ayat wannan aya ba ta gone ala ila la tasiru umur din wanga rika musafun ma'ana qur'ani gaba ɗayan sa ya kone amma sai ka samu banda wannan aya wannan aya ta karshen nan kuma wani qur'ani kuma ruwa ya tiki ya dauke ya dauke qur'ani aka je aka samu farma hakun da ku da yake dama rubutun hannu ne duk ruwa ya shafe rubutun qur'ani gaba ɗaya shi ma illa qawluhu sai fadin Allah ala ila la tasirul umurin sai wannan aya ta rage wannan wajen al'umuru tasirul ila Allah al'amura suna kuma ba Allah to shi yasa wannan aya suke sa ta a maganin gobara da maganin ruwa eh idan mutum ya rubuta ta kafa bakwai ya sa a gidansa to gidan ba zai gobara ba haka ma in ka rubuta ka sa a a gidanka wannan ayar kafa bakwai to nan ma ko da ruwa ya zai yana cinye cinye gidaje ba zai ci gidanka ba to shi ne saboda wannan al'umuru da sayar ila Allah tarjiyu ila Allah fil musabbali fil musabbali al'amura suna komawa ga Allah nan gaba, komai zai koma ga Allah, inda rura ma haka malaman suka ce, wa filan wahalan inda man yare, ai ba ma ba ma wai sai an jima ba, ai yanzu ma komai na Allah ne, kuma hannun Allah ya ce. Saboda haka wanda ya sani ya san shi ko da yaushe, komai a hannun Allah ne. In ka samu ka gane komai a hannun Allah yake, da jiyanka da yau da gobe duk na Allah ne. Ba ka da komai a ciki, kuma halitta ba ta da komai duk wani abu da kake ganin kamar yana tasiri yana motsi wallahi shirme ne Allah ne ya iya yadda bari Allah ya iya yadda ka gani in Allah ya iya yadda abin da kake gani yana motsawa shi kenan ba zai sake ba sake motsawa ba har abada saboda ka mai da lamari zuwa ga Allah mutum ya fawwala wa Allah ya miƙa lamarinsa zuwa ga Allah wa Allah ya fata wa kaloi kuntum mu'minina ku dogara da Allah in dai ku mu'minai ne kai yadda Allah shi ne komai ke nan ka huta da komai. سورة الزخرف مكية وهي تسع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين سورة الزخرف مكية وهي تسع وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم حميد والكتاب المبين wannan sura ana ambaton zukurku a ciki saboda haka aka saboda waɗannan surori duk sura da kaga sunanta to wani harafi ne a cikin suna aka aka yi amfani sannan kuma manzo sallama ya ambaci sura da wannan sunan to sai aka samu suna sunayen surori an sauka da ita a maka gaba ɗayan ta sai aya ɗaya aya ɗaya da aka saukar a madina ita ce wa alman arsalna min qabli kamar rusulina ajalna min dunir rahmani aliyatan yubadun ita wannan aya a madina ta sauka amma sauran sura gaba ɗaya ta waka tana da ayoyi 89 tana farawa da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda kowace sura take farawa da wannan harufa masu albarka manyan harufa guda goma sha tara wanda dama sha tara a hisabi yana nufin ɗayyu ne, e tara ɗa ne, e goma kuma ya ne, kaga in ka hada sai ka ce ɗayyu, mana Allah ya naɗe komai, kuma yadda manzo Allah salama ya bar labari, ya ce duk ilimi Allah ya zuba ta cikin fatiya, duk fatiyar Allah ya zuba ta cikin bismillahir rahmanir rahim, ya ce duk bismillahir rahmanir Allah ya zuba ta cikin wannan digon bani. Saboda ka duk ilimi yana cikin wannan digon, ya ce da wannan digon ne biya kana ma kana wa biya ya kun ma ya kun. da wannan digon Allah ya ji abin da ya yi da wannan digon Allah yake yin abin da yake yi to tana farawa da wannan harfa guda biyu ha mim din nan Allah wa rabbu muradi bi Allah ne ya san abin da yake nufi da wannan harfa guda biyu wal kitabil mubin Allah ya ce yana rantsuwa da wannan littafi mai bayani shine Qur'ani ka sama bil Qur'ani aka ya rantsa da Qur'ani al-mubin mai bayani to menene ya jawabin rantsuwa inna ja'alnahu إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الذي إنا جعلناه ناسا يوانا للتابين قرآني قرآنا للتابين وانا أكي كرنتا لو أنه قرآن لك قراءة أي كرنتا أقول لك في للتابين وانا دون ليك سنسى كرنتا eh shi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama aka bai shi ko bai karanta ba zai iya amma sauran mutane kowa ya karanta da ya iya eh ku duk abin da zaka karanta da shi ka iya ka karanta in rubutawa ya maka sauki ka rubuta ka karanta in aka a gaya maka da kane ka rike duk dai muradi dai ka karanta ka iya karatu Qur'anan Arabiyyan kuma Allah ya ce na mai da shi lugar Larabci shi Allah ba Balarabe bane eh ba ruwansa da yare amma dai yana son wannan yaren saboda ya yi annabi zaki sai ya zaɓi yaren kuma ya zaɓi yi littafi zaki saboda ka yaren larabci sai zama shi ne yaren da ya fi kowane yare saboda ga annabi sun salama a ciki sannan kuma ga ga qur'anin ma shi ma yaren sa ne to Allah ya zaɓi yaren arabiya ya sa shi shine yaren qur'ani shine yaren annabi sallallahu alaihi wasallam bilokatin arabi Allah ya ce nayi nayi qur'anin nan na kawo shi da lungan larabawa la saboda larabawa suna da wasu abubuwa wanda wasu yaruka ba su da shi eh akwai abubuwan da suka suke da shi wani yaren babu shi babu shi a ciki suna da wani abu wanda ake ce masa tasniya ma'anar tasniya abu biyu ne kana so ka faɗi abu biyu amma ba sai ka ba sai ta harka kace wani da wani ba misali kana so ka ce mutane biyu da inda hausa in kace mutane sun yi yawa sai ka ce biyu sannan su dawo biyu in ka ce mutum biyu dan ko mutum ai ɗaya ne sannan ka ce biyu sannan zai zama biyu to larabawa suna da wannan to in mutum biyu za ka ce in maza ne sai ka ce rajula ne shi kenan ka huta biyu ne ba ruwan ka sai ka ce mutane sannan ka ce biyu ba sai ka ce mutum sannan ka ce biyu ba a ka huta da wannan to suna da irin waɗannan kalmomi masu fasaha wanda sun kowane yaren duniya ba su da wannan sai arabic recall shi su suke da shi la'annakum ta'qiluna Allah ya kawo wannan littafi da larabci ya ku mutane saboda ku yi hankali tafhamuna ma'ani ku fahimci ma'anonin littafin nan lianna kuma nan arabi suna kuma larabawa ne ya zama Allah ya kawo musu da ya kawo musu yaren su da za su gane a cikin littafin sa sai ya kawo wasu abubuwa da za su gane yanzu kamar hamis din nan wani balarabi za ka tambaye shi me ya kilibi da hamis ne ya gaya maka bai sani ba saboda shi wannan kamar ka ɗauko wasu harufa ne wanda ba su da wasali ka ce a karanta su misali k l m sai ka ce don a karanta a ta yau kedin bai da ba abin da yake ga masana wasali inda za a karanta shi wannan ld shi ma shi ma bai da wasali ld shi ma bai da wasali ya za ka haɗa abin da ba wasali kuma a karanta da sun ne irin wa'annan allah ya mutu yake ga tunda dai ko kuna gane ko wace jumla ya aka kawo ko wace kalma kun gane ta larabci to ga wannan kalma a hade menene suka ce ba sani ba da ya shi kenan dama ba ku sani ba ake bukata Qur'an Arabiya la lakum tajilun saboda ku fahimci littafin nan ku gane ba na mutum bane kuma wanda ya kawo shi nan ba larabe ne kuma a cikin a cikin ku aka haife amma ina je koyo wanda har wanda ba ganewa in ma kun ce duk wannan magana ce sauran Qur'ani gaba daya ai kalmomi ne da jumloli wanda duk kun san su kun san ma'anar su to amma ya kawo wasu wanda ba ku sani ba duk ma ina ya same su alif lam mim ina ya samu wannan ko me ake nufi da shi to sani ba alif lam mim sad ina ya samu wannan ko me ake nufi alif lam ra me yake me ake nufi alif lam mim ra me ake nufi kaf ha ya ain sad me ake nufi ta ha me ake nufi da irin wayannan da wayannan hawamim din da su kaf sunun ya bi dinnan duk me ake nufi babu ba bararabe da zai iya gane wannan saboda haka wannan ya wuce ilimin bararabe to ba saboda haka ya gane wannan littafi ne na Allah kowa ya tsaya ya koye shi ya sa shi dole ko balarabin ne ko waye ya za ta saukar da aya a kama karanta ta sahabbai suna zaune larabawa ne fasihai sun san komai amma ana karanta aya sai su jira su ji fasarar da annabi zai yi eh saboda aya sai an fasara gashi ya zuwan ku ne yaren ku ne abin da yasa ake sauraro a ji abin da annabi zai fasara idan kace na gane abin da ake nufi ka ta kana aiki da ita sai a saukar da wata wanda ba tana ita kuma ba irin wannan din ba ce kuma ta zo ma'ana ma'ananta ya soke ma'ana waccan to kaga dole ka tambaya wacce ce take aiki wacce ake mai ake nufi ma ta da wannan mai kuma ake nufi da wannan lalabun ta biyu
وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وإنه ون لله قرآن مثبت تبتت في أم الكتاب a cikin yana nan a cikin lawar mafhum a can aka dauko shi da ba cikin lawar mafhum Allah ya ajiye duk abin da zai ajiye komai da komai wala rabbin wala yabidin illa fi kitabin mubin komai yana nan a cikin balwa qur'an ma majidun fi lawhin mafhum yana komai yana cikin wannan lawar mafhum ne ladaina la aliyun la aliyun wallahi littafin nan madaukaki ne ladaina a wajena ni Allah ma Allah ya ce shi a wajensa ma Qur'ani yana da daraja. Ya fi dukkan littafai daraja. Madaukaki ne alal kutubi qablahu ya wuce duk littafan da aka saukar Qur'ani ya fi su daraja. Hakimun littafi ne mai hikima. Zu hikimatin baligatin ma abociyar hikima wacce ta kai karshe. Saboda haka hikimar Qur'ani to babu wata hikimar da ta kai irin ta Qur'ani. Saboda haka duk abinda ake amfani da shi tun a farkon duniya har ƙarshen duniya a cikin Qur'ani yake. eh in baka gane shi ba shikenan baka gane ba amma duk abin da kaga ya zo in zaka nemi ilimin sa kar ka tafi wani waje dawo qur'ani shine zai baka ilimin sa duk abin da ake fada to qur'ani ne zai kawo ya gaya maka haƙiƙanin abu ya gaya maka kuma yanda ake abu in kana ganin abu kaza sabo ne ai qur'ani ya dade da sauka kuma gashi wani abu ya faro sabo in ka shiga qur'ani sai ka gane wannan sabon a dira ma qur'ani ya yi magana ba ka yi لالي أقيم ظلمة بالغة
أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين أفنضرب عنكم الذكر صفحا أم كنتم قوما مسرفين أفنضرب شن sai a kame sai a daina karatun Qur'ani saboda kafirai ba sa so? Ha, ba zai ba. Eh, duk wani ya ce baya son Qur'ani, ba zai hana a karanta Qur'ani ba. mutu ya ce ba ya kun musulunci ba zai hana a yi musulunci a gare sa ba in ba za a yi ba har gidansa ma in ya ce ba ya kun musulunci a lokacin da musulunci zai je har gidansa ya gana yi ko in ya ce ba ya kun qur'ani a inda yake za a yi tai karatun qur'ani kuma shi qur'ani da yake Allah ya riga ya karfafe shi yawanci makiyansa ma suke kare masa eh makiyin qur'ani zai kare wa qur'ani idan wani yake baya fa karatun Qur'ani to ku musulmi kun huta ba ko ne za ku tashi ku yaki da shi ba ku bari irin sa ne zai yaƙe ki ya zo ya ba ku Qur'ani ko ita karanta afana duk ba mu zikira safan kin za mu kame mu daina karatun Qur'ani nan an kuma barku safan saboda an kame in za ka fara tumaruna ba za a umarce ku ba wala tun hauna ba za a hana ku ba ina kuntum tazunnuna an anna la yakhluqukum wa yarzuqukum wa misl al bahaim faqat la tumaruna bi shay'in wa la tunhauna kuna tsammanin Allah zai halicce ku ne ya bar ku kawai kaman dabbobi ba za a ce muku ku yi ba ba za a ce muku ku bari ba Allah bai haka ba an kuntum qauman ko kuma in kuntum qauman in kun kasance mutane ko kuma don kun kasance mutane musrifina masu barna su kafirai ake magana da su ma annakum mushrikuna billahi don kun hada wa Allah kun je ku kafirai ne duk yadda aka yi sun ce ku ba za ku yi imani ba to sai a daina gaya muku maganar imani sai kun ji eh duk kafirin duniya ko ya ki ba zai ya ji qur'ani sai ya ji karatun qur'ani kuma shi din ne Allah zai danne ma ya karfafi qur'ani ai da babu abubuwa wanda za su fara da qur'ani ya kara nisa a sai Allah ya turo kafiran maƙiya qur'ani su zo su yi qur'ani hidima kuma suka yi dole eh da babu talabijin da ka ga kai talabijin sai aka kawo qur'anin a sai ka kamo ta tasar dakin kaba ko masallacin manzo Allah sallama ana karanta Qur'ani karara kullum dare da rana kana ji sosai kuma fa wanda yayi wannan ba musulmi bane wanda yayi maka wannan abin da kake kallo wanda ya haraka maka wanda yayi wayoyin ma ba musulmi bane amma Allah ya danne shi kaje kai wa Qur'ani da hidima sai yayi dole sai ya yi musulmi sai ta amfana babu kafirin da ya kera waya don ka sa qira'a a ciki amma in ka sai waya ina roka da kabili qur'ani full zaka sa a ciki eh ta karantawa in an kira kama da qur'ani za a ji to ko a garin kafiran kake ko a motar su kake ko a gidan su kake idan aka kira ka za a ji ringin ringin don ɗinka qur'ani ne kafiri ko ba zai ce ka kira wannan ba bana son ba babu dama to saboda haka Allah ya yi su ne su zama masu bautawa masu hijimtawa qur'anin dole نعم فإن كنت قوم مسرفين
الحمد لله الحمد لله الحمد لله tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu menene falalar wadda ya azumci watan shawwal gaba ɗayanta eh ai abu ne shi babban alheri ne manzo da sallallahu alaihi wasallam yake in ka azumci shida ma'ana bayan ka gama an gama wata ramadan to sai a cikin wata ran sallah ne ba a azumi saboda annabi ya ce ran sallah in kai azumi za ka yi da shaidan saboda nan shaidan ne kawai yake azumi sauran kowa Allah ya ce masa ya huta da saboda ka ba a yi ran sallah amma in sallah ta wuce a cikin watan shawwal da zai shiga ana so ka azumci kwana shida wannan kwana shida in ka azumce su annabi ce daidai yake da ka azumci shekara ta gaba daya to kaga kwana shida ma in kai shi ka azumci shekara gaba daya ka hada da ramadan ɗinka to ka samu shekara guda to yaya kuma in ka kashe wannan gaba ɗaya saboda ka azumi duk lokacin da kai ki alheri ne shi azumi ma Allah tabaraka ta'ala kansa ya gaya wa annabi yace masa ka gaya wa masu azumi ka ce duk wanda ya azumi azumi na wani ne ne zan yi sakamako a kai saboda ka shi azumi ba riya eh duk ajin da zaka yi mutum zai iya yin sa da riya ma da azumi azumi in ka dauke shi na Allah ne sai sa Allah ba zai ta kai riya ciwa ko kana tunanin kai azumi ba don Allah ba Allah ba zai yi ba sai ya dawo na saboda ka da ya yi azumi ba sai cikin watan azumi ba ana so mutum ya ta ƙara nafili ne in kana yi nafila ne sannan azumi yana gyara zuciya duk lokacin da kai azumi zuciyarka za ta wanku za ta yi kyau wato ba wai yunwa ta ƙishirar da yake wanke zuciyar ba a'a yin aiki don Allah sai Allah ya ta wanke masa zuciya ya sai da shi ya yi tafiya
na'am sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mace mai shayarwa ya halatta ta sha magani don kada ta ɗau ciki don wannan yaron da take shayarwa ya samu kulawa?
Eh, in a za za ta yi, ai sahabbai suna yi wani abu mai suna azulu. Mace in daga kamar haihuwanta ya yi sauri a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake su ba su da magunguna. Yanda suke yi, mijin in ya furace ta ba zai ba zai sa mata ruwan naka ba sai a yi ta yin haka saboda kasa ɗauki ciki to tunda dai an yi wannan kuma sahabbai sun yi manzo Allah bai hana ba da sai duk abin da za ta yi ta ga duk da kiyaye lafiyar yaron ta yana da kyau yana da kyau mutum ya tsara iyalinsa yadda zai samu ita ta samu lafiya ya ta samu lafiya in dai likita ya ce maka to in haihu wannan ta matsu kusa da kusa zai kawo matsala to Allah ya hana ka ka bi matsala wala tarbu bi aydikum ila tahaluka wala taqulu anfusakum kar ku kashe kanku kar ku kashe kanku a cikin matsala Allah ya hana saboda haka za ta iya can sha magani yin wanda zai hana ta daukan ciki a wannan lokaci har lokacin da dan dan ta ya fari wannan ba matsala a musulunci na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu akwai wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam da yayi hani akan fitsari a waje mai sauri kamar siminti to ya ya kamata mu yi saboda yanzu yawanci siminti ne ban ɗakuna a'a abin da yasa wancan lokacin yawanci larabawa in za su yi fitsari a tsaye suke yi za ka ce maka to in kana fitsari a tsaye kuma wajen mai tauri ne kaga fitsari zai tafa sama yana dawo a kanka to to tun da yanzu kuma yawanci a tsugune ake yi kaga yana babu wannan matsalar yawa to kuma ko eh, saboda haka wannan ka babu wannan matsalar kuma ko yanzu ko a tsaye mutum zai fitsarin in ya san hikimar da zai yi fitsarin ba zai dawo ya taba cikinsa ba ba zai taba masa tufarsa ba shikenan duk yadda ya fitsarin sa ba komai saboda haka fitsari a tsaye ba hana ba Allah ba hana ba an yi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ma yayi duka wannan babu ba hana ba ba wai mutum kar ya ce a'a al'ada ce in kana da al'adan garin ku adatu biladi ka sunnati zaran ku talibi sunnata al'adan gari tana kama da sunna in bata saba wa sunna ba saboda kar ka ga wani yana tsaye yana fitsari ka ce wannan karne ne a ba haka bane al'adar garin ku ne ba a yi na'am saboda kan da ba a yi za ka je maka ka ga mutane suna yi kar ka dawo ka tafi inda ake musulunci ma ana fitsari a tsaye za a zama manzala ma ana yi na'am eh kuma har rawashi hadisai manzala ma ya yi haka mm eh saboda ka abin da ya sa aka yana wa tsaye kar ya bata wa mutum suturarsa ne na'am ko kuma jikinsa
Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu a wani hadisi manzo Allah ya hana wa mata saka turare idan za su fita kamar unguwa. To wannan hanin har da mata wanda ba su yi aure ba kamar ƴan mata kenan?
eh to ai shi turare abin da ya sa wai saboda mace in ta sa turare tana gil- gilmawa to kamshin turaren za a ji in aka ji kamshin turaren wanda za hankali sa bai koma kanta ma zai koma kanta to ta kaga in matar wani ne ba a sun tunda haramun ne wani ya kula da ita ko ya kalle ta to kaga in kuma ta sa turare ta gayyaci mutane kenan kallo ni nan kallo nan ka ji ni to shi yasa aka hana yawa saboda haka eh hanyar shi in aka ji an hana abu to a- amma jan mata kuma jan matan ba wai a- a tafiya ne za su yi mazan ba in dai tana da kirki tana da tarbiya a gidan su za su same ta ba zai ta sai sai ta fita ta je ta nuna kanta ta gaya wa mutane ita ba ga tana yarinya ce ko budurwa ko bazawara a ta zama dai gidan ya zama yana da kirki ta zama tana da tarbiya a har gidan za a zo a ji labarin ta wani ya zo ya ce shi yana da bukatar nan kuma na ke zuwa ke auren saboda haka in aka ce an yi hani ba ya amfani da hanin kowa ya
Na'am, sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu idan an idar da sallah sallar farilla ana kallon kudu ko arewa to amma kai na ga sai in sai ka kalli yamma to ko akwai wani fa'ida kan haka
a dama abin da ya sa ake idan liman ya yi sallama yake koma wani gefe saboda kada wani ya shigo ya ɗauka kuna tahiya ne in duk kuna kallon gaban ne kuma an sallame to wani in ya shigo ya same ku shiru ba zai kafara ya bi ba to me ya bi kun gama sallah eh ba yanzu nan gaba tashi za ku yi shi kuma ya yi harama ya bi sallah da ya ɗauka kuna tahiya ne ba ku yi sallama ba da sai ya zo ya zauna yana ta jiran za ku yi za a tashi ko za a yi sallama sai sai ya gana watsewa to shi ne aka cewa shi yasa sai liman da sai ya juya ya kalli wani waje sai ya kalli duk inda ya kalla duk wanda ya zo ya ga liman baya kallon kibla ai ya san ya- ya buka magana sallah da babu an gama to shi ne kawai dama hikimar na'am ga wani abu ne Na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu idan mutum kafara ta hau kanshi zai iya ciyarwa ko kuma dole sai yayi azumi idan kuma zai iya ciyarwa su waye ya dace ya ciyar kuma ya ake ciyarwan sannan kuma zai iya ciyar da almajirai ko kuma ba zai yiwu ba.
eh idan mutum ka fara ta kama shi dama ai zabi uku aka baya Mm.
ko ya yan tabawa ko kuma ya ciyar din ko ya yi azumi dama uku ne Mm.
wa in ciyarwa kuma mudun nabi ake bayarwa kowane azumi ɗaya za a bada mudu ɗaya mudun nabi kenan to wannan mudun nabi guda 60 ne za a bayar inda kowane azumi mudu ɗaya ne kaga mudu dama azumi 60 ne to wannan guda 60 din su za ka bayar waɗanda za a bawa kuma duk wanda bai da shi duk wanda ka san bai da abinci faqiru da miskinu ne shi faqiru malamai sun ce wanda ba shi da abinci shekara ya ke ce masa faqiru abin da yake da shi da zai kara shi yana cinsa kafin shekara zai kare to wannan shi faqiru ne za a iya ba shi zakka za a iya ba shi irin wannan mudu za a ba shi sadaka za a ba shi komai ma to ba shine fakiru miskinu kuma wanda shi kullum ma sai gari ya waye sannan ya nemo abin da za a ci yake ce masa miskinu shi ko ba wai sai kuturu ko burgu ko makaho ba a in dai bai da abincin rana suna sa miskinu waɗannan su ake ba wannan mudu to amma za a ba wa mutum tattin ne eh mutum tattin ake ba wa wannan mudu in ka samu mudu tattin din to mutum tattin za ka kirga kuma mutanen ba ce maka sai wani da wani ba a inda irin waɗannan ne to kowaye ma ka ba wa ai mutum ne to shi zai zai yi in ka ba shi kenan yayi in kana so sai ka duba irin wannan gidan wanda ba su da abinci sosai sai ka sai ka lissafa mutanen gidan in ka dauki wannan mudu adadin lissafin su ka ba su kaga ka samu adadin wannan mutane sai ka tafi wani gidan kuma da haka har ka samu ka hada sattin ne ya fi sauki na'am na'am a ƙarshe akwai na'am
akwai azumi ba mudu a azumin guda ɗaya zai yayi inda ya riga ya wannan mudu guda 60 din to wancan azumin da da ya karya shi ne zai biya wannan azumin 60 ne aka yi wa mudu eh ba azumin azumin ka su ba inda aka riga aka yi azumin aka yi aka yi mudun to mudun shine ya zauna mazaunin azumin 60 da za a yi saboda ka ba maganar azumin 60 yanzu sai dai azumi ɗaya wanda ya karya shi zai biya shi na'am a ƙarshe akwai takardar gayyata da aka aiko kamar haka tafsiri kwamiti na zawiyar shehu nuhu abu abdulwahab kumbiya kumbiya suna gayyatar addu'ar rufe tafsiri na bana wadda zai gudana a zawiyar kamar haka ranar talata hudu da rabi zuwa biyar da rabi na yamma Z- wuri zawiyar shehu nuhu abdulwahab da yake unguwar kumbiya kumbiya bayan nefa layin alabura s kudi kudu daga gidan honorable sani banki allah ya ba da ikon zuwa amin karshe akwai masu bukatar addu'o'i da ma- da dama da bukatun su ma Allah ya biya bukatun mu gaba daya amin kar mu manta dai gobe ne talata ko na gobe mu ma za mu rubuta tafsirin mu nan insha Allah kuma sai Allah ya kai mu bari alhamdulillah Eh, abinda muka yi fara daidai Allah ya Allah ya karbe shi kuma ya ba mu lada abinda muka yi kuskure kurakurai suna da yawa Allah ya yafe amin Allah kar ya kalli halayen mu amin ya kalli yadda muke ya yafe mana Amin.
saboda faralarsa da rahamarsa amin Eh, Allah ya yafe mana duk abinda muka yi kuskure amin Allah ya samu a cikin wannan da yake da cikin wannan wata amin Allah ya ba mu albarka wannan wata amin Allah ya ba mu arzikin duniya da lahira.
Amin.
Allah ya ba mu alherin duniya da lahira.
amin Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira.
amin Bukata gaba daya Allah ya bukatu mu da bukatu mu gaba daya.
amin Kursa lafiya Allah ya ba su lafiya.
amin Lafiya Allah ya kara mana lafiya.
amin Allah ya daidaita mana kasar mu.
amin Allah ya daidaita ta Allah ya daidaita ta.
amin Allah ya mata kibla Allah ya mata jagoranci.
amin Allah ya mata jagoranci.
amin Allah ya tabbatar da ita a cikin alheri.
amin Allah ya kiyaye ta duk abin da zai dame ta.
amin Allah ya kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya.
amin Da karuwar arziki.
amin Allah ya shirye mu.
amin Allah shiri na bayan mu.
Amin.
Allah shiri iyaya da da mabiya duka gaba daya.
amin Duk musulmi dai Allah shirye shi.
amin Allah ya hada wa haƙiƙiyar musulunci.
Amin.
Allah ya tabbata da maka musulunci.
Amin.
Allah ya raya maka musulunci.
amin Allah ya kaje maka musulunci.
Amin.
Allah ta ta ta ci Allah ya tashi mutum musulmai.
Amin.
Barka annabi sallallahu alaihi wasallam.
Amin.
Barka wannan wata mai barka.
Amin.
Barka wannan littafi da ake karantawa.
amin Bismillahir rahmanir rahim.
amin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين آمين.
صراط المستقيم آمين.
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق amin الكاتب لما سبق ناصر الحق بالحق amin هذه الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين. الحمد لله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله سيدنا رسول الله لا إله إلا الله